وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukin sarki ya dawo da mu darasinmu na littafin hulukul mumin muna nan cikin bayani akan waɗansu al'amura waɗanda karantarwar musulunci ta ɓangaren halaye wato ta keɓanta da su ko kuma halaye a karantarwar musulunci suka keɓanta da su za mu tashi cikin shafi na ashirin da biyar ne da ke cewa alhissisatu sabi'a nan ne ko wani al'amari na musamman da halaye suka keɓanta da shi a karantarwar addinin musulunci aljaza sakamako wato su halaye na addinin musulunci Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta su dama kamar da ya gabata halaye ne wato akhlaqun ne rabbaniya daga Allah suke ba al'ada bace ba ra'ayi bane halaye ne da suka zo a matsayin ibada to duk abin da yake a matsayin ibada in an yi shi da niyyar ibada to yana da sakamako kyakkyawa duniya da lahira faqad ja'ala al-islamu faqad ja'ala al-islamu thawab al-kabira wal ajra al-azima fi dunya wal akhirah liman kana hasana al-akhlaqi jamil al-khisal lalle addinin musulunci ya sanya babban sakamako ya sanya lada mai girma duniya da lahira ga wanda ya kasance mai kyawawan halaye mai kyawawan ɗabi'u ya ƙulu jalla wa'ala fi wasu ibadin rahman ubangiji mai girma da ɗaukaka yana faɗa a inda yake sifanta wato yake bayyana sifofi na bayin Allah mai rahama bayan sake bantattu kenan kowa bawa ne na Allah to amma bayi na mai rahama bayan Allah na kwarai ake nufi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ibadur rahmanin lazina yamshuna alal ardi hauna وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما كما باين مي رحمة باين مي رحمة شيني الله الله تعالى يمن رحمة sune waɗanda suke tafiya a bayan ƙasa haunan cikin sauƙi ba su da tsanani ba su da ainihin tashin hankali da hauragiya ba ana nufin waye suna tafiya suna takawa sai su sai su ba sanne-sanne ba wani nau'i na lalaci ba shi ake nufi ba ko da ke akwai natsuwar ma a halin tafiyar wai za haɗa ba humul jahiluna idan jahilai marasa sani marasa addini sun yi musu mummunan magana ta tsokana ko izgili ƙalu salaman sai su ce zaman lafiya sai su faɗi maganar da za su kubuta daga laifi a wurin Allah sannan su kubuta daga mummunan abu a tsakaninsu da mutane wato sai su ce ba mu buƙatar wato tashin hankali salamun alaikum la nabtagil jahilin والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما kuma sune waɗanda suke kwana ga ubangijinsu suna sujada kuma suna tsayuwa aka ce ba ana nufin haƙiƙanin kwana sur ana sallah ba bayan an yi sallar isha a cikin jam'i an yi sallar asuba a cikin jam'i a tsakanin a samu nafila da ta sawwaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sallar isha da ta asuba a cikin jam'i to to kamar ya kwana ne yana sallah manzo Allah ma sallallahu alaihi wasallam baya kwana gabaki ɗayan daren yana sallah kuma ya tsawatar da masu yin haka domin a baiwa kowane ɓangare haƙƙinsa a baiwa Allah ta'ala haƙƙinsa a baiwa iyalai haƙƙinsu a baiwa jiki da ido haƙƙi don haka kwana ana sujjada ana tsayuwa na nufin sallah a wani ɓangare na dare bayan sallolin farilla game da malamin su kai bayani والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما kuma su ne waɗanda suke cewa ya ubangijinmu ka juyar da azabar jahannama a barinmu ka tsere da mu a barinta inna azabaha kana garama lalle azabar ta ita jahannama ta kasance wani abu mai cin rai wani abu wanda ke damun mutum ya kuntaci zuciyarsa garam abin da ke cin rai ya dami zuciya kalmar garam wani lokaci takan zo da ma'anar bege amma dai a nan yana nufin cin rai wato tsananin sanya damuwa innaha sa'at mustaqarran wa muqama lalle ita ta yi muni da zamantowa matabbata kuma wurin zama Allah ka kiyashe mu babu yadda za a yi wuta wutar jahannama ta zama wuri mai daɗin zama walazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina zalika qawama kuma sune waɗanda idan za su sarrafa dukiya shine infaki wajen cin abinci ne wajen sutura wajen dukkanin hidimomi na dukiya lam yusrifu ba sa barna ba sa almubazzaranci walam yaqturu a wata kira'ar walam yuqtiru ba sa kuma ƙoro su takaita su kamfar hannu suna tsayawa matsayi matsakaici wa kana baina zalika qawama ya zama matsayarsu tsakanin wannan ne tsakanin israfi da kuma takatiri babu ainihin wuce gona da iri babu almubazaranci kuma babu matse hannu والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما kuma su ne waɗanda ba sa kiran wani abin bauta tare da Allah kuma ba sa kisan kai ba sa kashe rai ran da Allah ya haramta a kashe shi sai in akwai haƙƙin haka kisasi ko haddi ya kashe wani kisa na ganganci to wannan akwai kisasi ko kuma ya aikata wani laifi cikin laifukan da Allah tabaraka wa ta'ala ya shari'anta kashe mai su kamar mazinaci magidanci da sauransu wala yaznun ko ba sa zina kuma ya fa'al zalika wanda ya aikata wancananka ya bauta wani tare da Allah ya kisan kai sannan ya zina waɗanda su ne manya-manyan zanabai na farko a anin shari'ar addinin musulunci ibnu mas'ud ya ce ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zanabin da yafi girma to shine ya ambato masa wannan bautar wani tare da Allah sannan kisan kai sa'annan zina ya karanta wannan aya a matsayin gaskata wannan amma ya fal zalika yalka asama wanda ya haka to zai gamu da girman zanabi zai gamu da tarin zanibi yudha'af lahu al'azabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana za a riban ya masa azaba ranar tashin kiyama kuma zai dawoma cikin ta muhanan yana abin wulakantawa wato tunda ai shirka mai ita baya fita daga cikin azaba Allah ka kiyaye mu إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما face wanda ya tuba yayi imani da Allah yayi aiki aiki nagari to waɗannan kam Allah madaukakin sarki zai musanya munanan ayyukansu su zamanto kyawawa kuma Allah ya tabbata mai gafara mai yawan gafara mai yawan rahama Allah gafarta mana ayi mana rahama ومن تاب وعمل, وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا كما wanda ya tuba ya kyautata aiki na wato yayi aiki nagari wanda ya tuba ya bar zunuban sannan ya aikata aiki nagari fa innahu yatubu ila Allah mataba to lalle zai koma zuwa ga Allah kyakkyawar komawa idan mutum yana son ya koma ga Allah lamuransa su gyaru tsakaninsa da Allah to ya tuba ya bar zanibi sannan ya kama kyakkyawan aiki madadin zaniban to Allah sai karbe shi ya zama attaibu min zambi kamar la zambala wani ma bayan tuba sai darajarsa tafi kafin ya tuba din eh saboda ya jajirce ya yunkuro da karfi fiye da da والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما كما سوني وإن دباسا شيدا تزور باسا شيدر كركري باسو با غوين باين قريا وإذا مروا باللغو كما إذن سنشودي كسدا ko ta gurin da ake yasasshiyar magana ko yasasshen abu abu mara amfani ko kuma abin da ya shafi laifi maro kirama sai su shuɗe suna da karamci wato sai su tsare mutuncinsu su kame addininsu su wuce lami lafiya ba tare da sun tsoma bakinsu ko aikinsu a ciki ba wallazina idza zukkiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alaiha summan wa umyana kuma su ne waɗanda idan aka tunatar da su da ayoyin ubangijinsu ba sa saraya akan waɗannan ayoyin kamar wato summan kurame wa umyanin kuma makafi wato ba za a yi musu gargadi da ayoyin Allah ba ya zamanto tamkar magana ta shiga ne ta fita bata musu tasirin komai ba yanda kurma baya ji makaho baya gani to haka su ma tamkar ba su ji ba ba su gani ba dangane da abin da aka faɗa musu ma'anar wannan suna ɗaukar faɗakarwar da aka yi musu suna aiki da ita gwargwadon iko والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما كما سوني وإن دسكي تيوا يا أبنجزمو كبامو wato daga mataikunmu da kuma ‘ya'yayenmu ka ba mu ƙorata ayunin abinda zai sanya idanuwa mana ya faranta rai larabawa sukan ce idan zuciya tana cikin halin farin ciki to ido yakan yi sanyi shi yasa ko da an yi kuka na murna sai a ji shi da sanyi eh sabani idan zuciya ta tafasa to hawayen ma sai su dumamu waj'alna lil muttaqina imama kuma ka sanya mu mu zama jagorori ga man tsoron Allah wannan shine abin da yake da kyakkyawar akiba ka jagoranci ayyuka na alkhairi أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تهية وسلاما تكادي جزاء دينكينا ba an bata waɗannan halaye da ɗabi'u na gari masu yawa tsakanin bawa da ubangijinsa da kuma tsakaninsa da bayin Allah ‘yan uwansa to sai Allah ta'ala ya ambaci sakamakon cewa ba wai samun karbuwa ko kasuwa bane kawai a duniya ba wai a samu cin gajiyar waɗannan halayen bane kawai a duniya a'a ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru waɗannan za a saka musu da bene bene shine gurfa daki da aka gina shi sama bima sabaru saboda hakuri da suka yi Allah ka ba mu waɗannan matakai wai laqawna fiha tahiyatan wa salama kuma za a sadar da su cikinta tahiyatan gaisoyi wa salaman da sallama daga mala'iku da su dinga shiga suna musu sallama daga Allah subhanahu wata'ala saboda daraja game da waɗansu ayin suka bayyana halidi na fiha hasunat mustaqarran wa muqama kuma za su dawoma a cikinta wannan shine abu mafi daɗi mafi faranta zuciya dangane da sha'anin sakamako na lahira dawamar duk wani abu komai daɗinsa da ainihin yawansa da cikarsa in yana da iyaka wato shine na duniya to sai mutum ya ji wani dar a ransa to amma ita aljanna dawwama ce hasunat mustaqarran ta yi kyau da zamantowa matabbata wa muqamin kuma wurin zama na dindindin Allah ka zaunar da mu waɗannan bigirai to kaji sakamako na kyawawan halaye shi yasa muke nanatawa cewa su halaye a musulunci ibada ne ba wai wata hanya ce ko wata loga ta ainihin samun ainihin mashiga ko samun cin gajiyar wasu amfanoni ba duk da cewa in ka yi domin Allah bayan ka samu tabbatar wancan sakamako ribar kafa ce za ka samu alhairin ma na duniya ba ka gani yadda bayan Allah manyan bayan Allah sahabbai da wanda suka bi su da kyautatawa sakamakon kyautata ayyuka da kyautata halayen suka ɗaukaka a gidan duniya suka samu nimomi da yawa ga kuma sakamakon radiyallahu anhu wa radu anhu to kaga wannan kenan Allah tabbatar da mu wai ƙulu ta'ala kuma Allah ta'ala yana faɗa a wani siyakin inna ma ya tazakkaru ulul albab ma'abuta hankula su ne kadai suke faɗaka ma'abuta hankula su ne kadai suke faɗaka su gane cewa wato abinda aka aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallama shine gaskiya ahman ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika alhaqu kaman huwa ama shin wanda ya san cewa abinda aka aiko maka daga ubangijinka shine gaskiya daidai yake da makaho wanda ya kafirce ma wannan bai gane hakan ba a zuciyarsa bai kudirta ba ba za su zama daidai ba amma waɗanda za su faɗaka su gane haka su ne ma'abota hankula waɗanda suke da hangen nesa suke da basira Allah samu a ciki allazina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mithaq waɗanda suke cika wato alƙawarin Allah ko ba sa warware alƙawari tsakaninsu da Allah da kuma tsakaninsu da bayi wallazina yasiluna ma amara Allah bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab kuma su ne waɗanda suke sadar da abin da Allah ta'ala ya umarni a sadar da shi sada zumunci ko kuma sadar da imani da manzanni duka yana ciki abin da Allah ta'ala ya umarni a sadar da shi na zumunci a sadar da shi na imani wa ya kashe wani rabon to suna sadarwa kuma suna jin tsoron ubangijinsu wa ya hafu na su alhisab kuma suna tsoron mummunan hisabi don haka suke barin ayyukan sabo suke tsayawa akan ibadoji sannan suna kiyayar haƙoƙin bayan Allah na daga cikin abin da zai jawo mummunan hisabi ainihin zaluntar bayan Allah don Allah ba zai bar wa bayi haƙoƙinsu a junansu ba in ba su warware ba والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وألانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار كما سوني وإند سكي حقري سكي حقري وتسكي حقري ابتغاء وجه ربهم dan neman yardar ubangijinsu don Allah suke yin haƙuri kaga wannan babban hali ne da cikin halayen addinin musulunci ka yi haƙuri a bisa wani abu wanda aka zalunce ka a kansa ko aka tauye maka haƙƙi da neman yardar Allah don ƙoƙarin samun wato sakamako na masu haƙuri ina mai waffar sabiru na ajiyar hun gairi hisab wa kamus sala kuma suka tsaye da sallah suna tsaye da sallah suna kula da ita da haƙoƙinta wa an faƙo min ma razaqnahum sirran wa alaniya kuma suna ciyarwa daga abin da muka arzuta su da shi na arziki a ɓoye da kuma a bayyane ciyarwa ta farilla ta zakka kenan ko abin da ya shafi waɗansu haƙoƙi na wajibi kamar haƙoƙin iyali da kuma ciyarwa ta nafila wato ta ainihin tallafi waye da ra'una bil hasana ta sayyata wato waye da ra'una sayyata bil hasana kuma suna tunkuɗe mummunar mu'amala mummunar magana wacce aka yi musu da kyakkyawa wanda ya nuna musu rowa da haɗama sai su nuna masa kyauta da kirki da sakin hannu su nuna masa cewa shi ne ƙarami yawa shi ne wato rago shi ne wato ƙaramin mutum bayan Allah ya baka abin naka ne fa ba na wani ba kana wadace da shi kana walwala da shi amma ka rike la'alla kai ma ka kasa tasarrufin da ya dace da shi balle ka kyauta wa ɗan uwa da sauransu ai wannan cutar kai ne ula'ika lahum uqbad dar to waɗannan suna da kyakkyawan sakamako na gida wato ma'ana ƙarshen sakamakonsu shine samun kansu a gida maɗaukaki shine gidan aljanna su ne masu kyawun gida daga ƙarshe kyakkyawan sakamako daga ƙarshe shi yasa ya fassara shi jannatu adanin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar eh gonaki ne da gidaje anin waɗanda za a zauna cikin su a dawwama yadkhulunaha za su shiga cikin su wa man salaha min abaihim da kuma waɗanda suka nagartu wato muminai min aba'ihim daga ubanninsu wa azwajihim da matayensu wa zurriyatihim da zurriyoyinsu ma'ana Allah ta'ala zai karrama su ya haɗa su da waɗanda suke makusantansu ne da za su yi farin ciki da kasancewarsu tare da su daga iyayensu kamar mahaifa da kakanni da kuma matayensu da kuma zurriyoyinsu ya kamata mataye su kwadaitu da auratayya da zamantakewa da masu addini ba haka ba ne a zamanin yau an fi rawar kai da rawar kafa zuwa ga masu duniya saboda abin da ake gani na mata'i magaggauci to amma ga daular waɗannan ita su kuma idan ta zo ita ce wato a riskar da matan da iyaye da 'ya'yan wato ga ainihin wa'annan mutane da suka cancanci zama a wa'annan gidaje saboda ka ɗanka mai riko da addini kar ka yi wasa da shi kar ka rena shi ka ce wanda ke kawo ma kuɗi ya fi shi ko ba haka ba ne shi ma in ya yi gwargwadon ikonsa to wannan ɓangare da allah rinjayar da shi akwai ranarsa wadda za ta fi ranar wannan kowa yi abin da allah ta'ala ya huwace masa tsakani da allah wato malamai suka ce za a riskar da su su ko da darajar su ta aiki wato ba ta kai ta wa'annan ɗin ba albarkacin su wa'annan ɗin Allah ya yarda da su sa ɗago darajar ainihin iyayen da matayen da ‘ya'yayen a riskar da su ta hanyar shafa'a ko kuma ta hanyar ɗaga daraja wa'anda suka cancanci azaba sai a cece su a ciro su ko a fasa saka su wanda kuma ba su ma cancanci azaba ba amma suna ƙasa to sai a ɗago su a ƙara musu martaba don su zamanto ɗaya tare da su kamar yadda malamin suka yi bayani to akwai wani sakamako akwai ta daraja irin wannan babu ya ce wal mala'ikatu ya na alaihim min kulli bab mala'iku suna shiga a kansu suna shiga wajensu ta kowace kofa salamun alaikum suna cewa aminci na amincin Allah ya tabbata a kanku amincin Allah ya tabbata a kanku ni ma sabartum saboda haƙuri da kuka yi fanima ugbadar ma dalla da kyakkyawan sakamako ainihin a gida na ƙarshe to kaga wannan shine can a baya da yace wayu laqawna fiha tahiyatan wa salama wanda duk yaji wannan wato babu shakka ya samu babban rabo anin gidan tsira to Allah tabaraka ta'ala ya rabautar da mu cikin wannan matsayi wa qala arhamur rahimin subhanahu mafi jin kan masu jin kai duka ya fada Allah tabaraka wa ta'ala yana da jin kai kashi 100 kamar da manzo Allah sallallahu alaihi ya fada ya halitta su guda ɗaya ne ya sako a duniya gaba ɗaya shi ne tun farkonta har ta mutane da aljanu da dabbobi duka aka katantana musu shi suke aka kasafta musu sauran 99 duka suna nan a wurin Allah ta'ala Allah ta'ala zai ɗauke wannan ɗin na duniyar matan da ya gama aiki ya cikace wancan ɗin kuma gaba ɗaya ya saka su akan muminai kaɗai karka manta a duniya nan har da kafirai su suka fi yawa ma da dabbobi to amma wannan a muminai kurin kaga muna da kyakkyawan fata Allah ya datar da mu qad aflaha almu'minun Allah ta'ala ya ce hakika mu'mine sun rabauta sun rabauta rabo rabauta ita ce samun nasara samun cikakken biyan bukata allazina hum fi salatihim khashi'un wa'anda suka kasance su masu kankan da kai ne masu tsoron Allah ne a cikin sallarsu wato suna da khushu'i a tsoron Allah a cikin zukatansu yayin da suke sallah akwai huduri a cikin sallar wanda shine ruhin sallah ba sallah ce kurin wacce jiki yake tashi da sauka ba ba tare da zuciyar ta fuskanci ko ta ɗanɗani komai ba wannan sallah sai dai a ce ta zama ta fitar laifi ba za a ce bai yi sallah ba amma dai sallah wacce za ta haifar da samun babban sakamako da kuma gyara zukata gyara ayyuka to ita ce sallar masu khushu'i wallazina hum anil lagwi mu'ridun kuma su ne wasu kasance wato masu kawo da kai ne su a barin a yasashiyar magana wato wallazina hum mu'ridun anil lagwi suna kawo da kai a bari lagu lagu shine dukan wani aiki ko wata magana wacce ko ba zanabi ba ne ba su da amfani rayuwarka ya kamata ka kimanta ta ka tsabtace ta ka san darajar lokaci cewa tsadarsa da muhimmancinsa ya wuce ka banzantar da shi ka arahantar da shi ka yi almubazaranci aka hana ka almubazaranci da dukiya ma balle lokaci ko kana tsammani dukiyar tafi lokacin muhimmanci ba mutum ba zai san muhimmancin lokaci ba sai lokacinsa ya kurato ya ƙare wasu na cewa rabbana akhirna ila ajalin qaribin nujib da'awataka wa natabi'ir rusul amma ba za a ba mu samu su wannan ba laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa kun minas salihin amma ba za a yi wannan ba ko kadan ba za a daga mutum ba wallazina hum lizakati fa'ilun kuma su ne waɗanda suka zamanto su masu aikata zakka ne in Allah ya ba su dukiya to ba su kyauya ba sa ruwa ba sa kankamo da dukiya za su ba da zakka bisa ijma'in malamai daga tauhidi sai sallah sai zakka zakka ta fi azumi ƙarfi a musulunci ta fi ainihin aikin hajji ambato na zakka da infaƙin dukiya alƙur'ani mai girma ai ya fi ambatan azumi yawa nesa ba kusa ba saboda abinda Allah ta'ala ya sani na bukatuwar bayinsa zuwa ga dukiyar da yadda ya jarrabi mutanen kaɗan ne masu dukiya mafi yawa ko dai ba su da ita ga baki ɗaya ko kuma suna da abinda ba zai ishe su ba to shi ne ya jarrabi waɗanda suke da ita cewa su bayar ga waɗanda ba su da shi gwargwadon abin da yake na zakka na farilla ko kuma abin da ake son su bayar na infaki wallazi na hum li furujihim hafizun kuma su ne wanda kasance su masu kamewa su masu ga ga, ga al'aurorin su to su masu tsarewa ne suna tsarewa ga al'aurorin su ba sa alfasha kaga wannan halayya ce wato hali ne daga cikin manya-manyan halaye na masu imani kamewa tsarewa ga ainihin al'aura tsare mutunci illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin face a bisa mataikunsu ko kuma kuyangu waɗanda hannayensu suka mallaka su ne kadai aka halatta musu kuma anan kadai suka tsaya fa innahum ghayru malumin su ba ababen zargi ba ne ista ga nau'i ma a halalahun amma harama alaihim sun wadatu da abinda Allah ya halatta musu sun bar abinda ya haramta kuma na shine zaman lafiya kuma ainihin rayuwar hutawa da walwala amma duk wanda ya ce zai sakan ma kansa neman ainihin matan banza da abubuwa na banza to wannan ya shiga cikin masifa ba shi ba tashin kwanciyar hankali kuma famanibtan zawara a zalika fa'ula'ika humul adun kuma duk wanda ya nemi wani abu kuma bayan wannan to waɗannan su ne mutane waɗanda suke ƙetare iyaka duk wata hanya da mutum ya bi domin ya kwaran yadda sha'awarsa in dai ba alaƙarsa da matarsa ba ko koyangarsa ba a lokacin da ake mallakar koyangi to hanyar ta zama ainihin ɓata kuma ta zama ainihin laifi ƙetare iyaka ne والذين هم لأماناتهم وأهدهم راؤون كما سوني من سكسنتي game da amanoninsu da alkawarinsu masu kiyayewa ne su masu tsarewa wallazina hum ala salawatihim yahafizun kuma su ne waɗanda suka kasance su masu tsarewa ne a bisa sallolinsu ga tsare sallolin can kuma ga khushu'i a cikinsu ka gani ga tsoron Allah a ciki da kankan da kai sannan kuma kullum ake yin ta to ai kaga duk dattin da ake wanke shi ake duk tsatsar da ake goge ta kullum ai za ta gogo wuri zai santsi zai zama sumul sumul to shine masallata irin wannan sallah zakatan su kullum a wanke suke zunuban su ma a wanke annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku ba labari mana yanzu idan a kofar ɗayan ku akwai korama mai ruwa da yawa ga ruwan ruwan daɗi yana shiga ciki yayin wanka kullun sau biyar kuna ganin za a samu sauran datti a jikin suka ce a'a babu ce to kamar haka salloli biyar Allah ta'ala yake wanke zanuban masu yin so ainihin saboda sallolin Allah ta'ala ya ce ula'ika humul warisun kaga jaza din kenan ko wannan sune masu gado allazina yarisuna alfirdausa hum fiha khalidun wa inda za su gaje gidaddajin aljanna na firdaus kololuwar aljanna kenan awsadul janna kenan hum fiha khalidun kuma su masu dawama ne a cikin ta to kaga wannan shine kuma an yi ta'abiri da gado saboda mutum yafi gadara da gado abinda ya gada ba wani wanda zai zo kuma ya ce ainihin ba haka ba wani lokacin ka sayi abu sai wani ya zo ya ce maka ai kaya na aka sayar maka amma abin da aka san shi na iyayenka ne da kakanni ka gaje shi sai wani ya zo ya ce wannan feginsa ne ko a naka ne dindindin ba wani jayayya to Allah ta'ala ya gadar da mu waɗannan gidaddaji na firdaus to kaji yanda halaye a musulunci Allah ya keɓanta su da wannan cewa babbar fa'ida ainihin na kyautata halaye ta kyautata halaye a musulunci shine sakamakonsu shine gidan aljanna bayan dukkanin wani abu da za a iya samu na alkhairi masu gyara halayensu domin samun karɓuwa a duniya kamar yadda yake a wurin turawa ko su mutane za su yi maka mu'amala ta faran-faran da sakin fuska don ka ji daɗi misali ka yi ci gaba da mu'amala da su to abinda suke nufin shi ne karɓuwa to wanda ya yi abinda ya yi na halaye saboda Allah zai samu wannan ɗin ma to amma wannan ɗan ƙaramin abu ne bai fi zarra ba amma babban abin da zai samu shi na sakamako shi ne waɗannan abubuwan da Allah ya ambata samun rayuwa ta kamala da mutunci da natsuwa a duniya da kuma samun rahmar Allah ainihin a makoma lahira Allah ya datar da mu wa fil muqabili a ɗaya gefen kuma shine muqabil a ɗaya gefen fa inna aksara hududi mafi yawan haddodi wato horo da shari'a ta ƙayyade allati yu'aqibu alaiha ash-shar'u al-islamiyyu fi dunya haddodin da shari'ar musulunci take horo a kansu a duniya kamar su zina sata da sauransu wa jullul kaba'irin lati alaiha al'azabu fil akhirah da kuma yawa yawan manyan zanabai waɗanda aka yi narko da azaba a kansu a lahira raji'atun ila su'il khuluq to yawa yawan su suna komawa ne zuwa ga munin halaye sai halaye sun munana a aikata waɗannan laifuffuka da za su jawo haddi a duniya ko kuma aikata waɗancan kaba'irori waɗanda za su jawo azaba a lahira mafi yawansu ko ba duka ba suna komawa imonin halaye kuma haka ne yayin da aka lura sosai za a riske haka mai kyakkyawan hali kyawawan halaye na musulunci yana tsira daga akasarin waɗannan laifuffuka fa'iza na hannu na haina kabirata shirki idan muka gusar da shine tanhiya gusarwa idan muka kawar da babban zanibi na shirka Allah ya tsare mu daga ita wa kaba'ira tarki salati wa man'i zakati wal iftari fi nahar ramadan yace sannan muka gusar da babban zanibi ko manyan zanibai na barin sallah hana zakka wal iftari fi nahar ramadan da shan ruwa wato a wunin ramadan mutum ya ƙi azumi wa tarkil hajjin alƙudura ko kuma sannan mutum ya bar aikin hajji tare da iko a ba wai yana da niyya amma ya jinkirtar ba ne ba a'a shi kawai gani yake ya zuba kuɗinsa dubu kaza ko miliyan kaza ya je hajji shi bai ga dalili ba ta dai musulmi ne yana sallah yana salati to mene har sai ya zubar da kudin sa madadin wannan kudin da zai zubar ya je aikin hajji ya sai wata gona mana ko wani filoti ko ya ƙara jari to kaga wannan dukiyar yake gani to shi ake nufi a nan wanda yake da niyyar hajji zai yi hajjin ya yarda da falalar hajji da wajabcinsa amma yana da damar kuma bai je ba yanzu yana nufi zai yi gaba to wannan baya cikin wannan narko sai dai abin da ya fi da zarar mutum ya samu damar ya je domin bai san abin da goben za ta zo da shi ba ta yi ajalin ba zai kai ba ko damar kuma ta gushi wal amni min makarillah da kuma amincewa daga kamun Allah dabarar Allah ta kamu wato mutum ya ga cewa don abubuwansa sun zama tsabtsau yanzu a duniya yana ta sabon Allah yana zalunci yana kaba'irori ba ruwansa ma bai damu da addini ba amma dai ni'imomin duniya suna kwararo masa to shi kenan sai ta ai Allah ya yarda ai Allah yana son sa kasa akwai daga arna abinda suke da yawan suke tunani wani ma cewa yayi ai in ka ji dadi a duniya to zaka ji dadi a lahira in kuma ka sha wahala a duniya to zaka sha wahala a lahira saboda dan Allah baya son ka ne a duniya ma ya baka a wahala to tunda bai soka a duniya ba ko ba zai soka a lahira ba wannan ita ce nazariyar wasu daga cikin kafirai to wannan kuma wato sa'a ma ya hukumu ne wa bisa ma ya tawahamu tir da hukuncin su Allah wadai da wannan zaton zato da suke yi mara asasi to al'amna min makarillah mutum yana sabon Allah dan kawai duniya tana zuwa masa sai ya ce Allah ya yarda baya jin tsoron lahira shine al'amna min makarillah ai akwai magana istidraji ko Allah ma ta'ala ya ambata cewa wa umli lahum inna kaydi matin ina musu karin arziki da kuma jinkirin lokaci amma dabara ta kama su tana da karfi to Allah ka kiyaye mu wali asmin rauhillah ko kuma fidda tsammani cikin rahamar Allah mutum ya ɗauka cewa zunubansa ba za su ba da damar Allah ya gafarta masa ba saboda haka gaba ɗaya ma ya cire tunanin tuba ya ci gaba kawai shi kamar ya yadda ƙarshensa kawai ya zama azaba to in muka cire wa'annan wajadna annal kaba'irul mutabakkiyata sai mu samu cewa manyan zunubai da malamai suka tantanto suka binciko su suka ambata kamar yadda al'imamu zahabi ya yi a littafinsa al-kaba'ir ko irin su ibn hajar al-haitami a cikin littafin abin nan azawajir to za mu gansu ta ta'allaku bil akhlaqi sayya suna rataya suna dangantaka da munanan halaye wata kamunu fiya suna nan ɗoye suna kunshi a cikin munanan halaye mummunan hali kamar na mugunta da ƙin mutane da mutane hasada da ƙyashi da sauransu shi ke jawo laifuka da yawa na zalunci to haka nan galibin ka duba kaba'irorin suna komawa munanan halaye ne wanda ya gyara halayensa ya saita su saiti na musulunci to insha Allah za ka ga ya tsira daga akasarin kaba'irorin wata zaharumin kilaliha suna bayyana ne ta tsakankanin munanan halaye su ana kaba'irorin shi ya sa musulunci ya kwaɗaito akan a tarbiyyantar da masu tasowa tarbiyya ta gari ta halaye na gari saboda da sun taso kan wannan to ɗabi'unsu za su dinga fursar da nesanta da kyamar waɗannan ne munanan abubuwa to sai ga sun taso nesa da waɗannan manyan zanibai da ma ƙanana ونتأمل الحدود التي عاقب بها الإسلام المقصرين إحساسا بغيرهم wato muyi tunani muyi hattara game da haddudi waɗanda musulunci ya yi horo da su ga waɗanda suka taƙaita suka yi ba daidai ba ihsasan da gairihim wato domin kulawa da haƙƙin ‘yan uwansu wato waɗansu mutane waɗanda ba su ba waɗanda suka taƙaita ba su lura da haƙoƙin jama'a ba suka taƙaita ainihin musulunci ya sanya wannan haddi domin kulawa da haƙƙin wasu mutanen wata diban lahun kuma domin ladabtarwa gare su fanul fiha mutammatan bil alaƙati mal akari za mu ga sun himmatu da alaka tare da ainihin sauran mutane yanzu ka misalin al'amarin kazafi wanda zai yi wa wani kazafi amin wani hali ne rashin alaka mai kyau ne musgunawa ce to saboda a kare ana isa wato a kare mutuncin mutum musulunci yana so musulmi ya ji cewa dan uwansa musulmi dan uwansa ne bai kamata ba yadda shi ba zai so a masa bakin fenti ba su kai kar yayi hakan to amma wanda bai kiyaye wannan ba sai a ladabtar da shi domin ainihin a kare mutuncin wannan ɗin domin a nusar da shi kuma a nusar da sauran jama'a cewa lalle ne fa su ji a ransu ‘yan uwansu ainihin daidai suke da su wajen cancantar a kare musu mutuncinsu. wa'innaka lata ajabu inda ma tuɗali'u masadir islam za ka yi mamaki yayin da ka yi tsinkaye a ainihin dalilai na addinin musulunci masadir masdar shine asali ko tushe na dalili inda abu ya fito shine masdar wato ana nufin dai masadir islam wato kafofi na hujja na dalili na addinin musulunci alkur'ani da sunna kenan wani da riko annahu yulinu anna du'a al-mazlum al-fajir aw al-kafir ala zalimihi mustajab zamu riski fatu da riko yawa wai naka la ta'jabu ko zaka yi mamaki inda ma tudaliu masadir al-islam yayin da ka leka a cikin dalilai na addinin musulunci qur'ani da sunna fatu da riko zaka iya riska zaka iya ganowa annahu yulin cewa musulunci yana bayyanawa anna du'a al-mazlum al-fajir cewa addu'ar wanda aka cuce shi aka zalunce shi wanda shi din a karan kansa kangararre ne ba mutumin kirki bane awul kafiri ko ma kafiri ne da gaba ɗaya ma kafiri ne amma addu'ar da yayi ta ala zalimihi akan wanda ya cuce shi mustajab za a amsa ta yau ba za a kalli kangarewarsa kangararsa ko kafircinsa ba sai a kalli ɓangaren cewa zalintarsa aka yi sai a karɓa masa addu'a akan wanda ya zalunce shi da haka kenan waɗanda suke ta'a waɗannan maguzawan banza ko waɗannan ‘yan bida'a wani ma ko ba ma kafirin matsalakan ba ko ɗan bida'a ne sai ya cuce shi wai ɗan bida'a ne da shi kuma ɗan menene kenan mai irin wannan halayya dan jahilci kenan ko dan ba zama dan sunna ba yawa wanda zai zalunci dan bid'a saboda dan bid'a ne zai zama dan sunna a ba zai zama dan sunna ba sai dan jahilci da shiririta wanda yake koyi da yahuda masu cewa laysa alaina fil ummiyina sabil ba mu da wani laifi ba za a kamu da komai ba in mun cuci wanda ba akan addinin mu suke ba ba daidai bane na tabbatin wasu na cewa wai an nada alƙali ahli sunna ne a yadda suke tsammanin kansu wai an naɗa alƙali a cikin mutane suka ce madalla alhamdulillah wai nasu ya samu kaga ko rigima ta haɗo su da wasu tunda akwai nasu to shikenan na alƙali nasu ne shikenan za a samu sassauci nace a to wannan din ko me kenan ai shi kan ai manta sabo ne kuma shi dama ka'ida inda gaskiya ta kawai nan yake tamma kaga wahami da rashin fahimtar gaskiya da son zuciya shi ke jawo wannan ya kulu salawatu alaihi wa salam tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yana cewa manzo Allah kenan dawatul mazlumi mustajaba addu'ar wanda aka zalunta a bar amsawa ce wa in kana fajiran wan kana fajiran fa fujuruhu ala nafsihi ko da ya zama kangararre ba mai da'a ba fajircin sa a bisa kansa ne amma dai adalcin Allah ta'ala an zalunce shi dole za a maido masa da haƙƙinsa ko kuma za a bi masa kadinsa hadisin Abu Dawud da At-Tayalisi Abu Dawud da kuma At-Tayalisi suka rawaito shi kuma ingantacce ne akwai hadisin sahihai da ke cewa wattaki dawatal mazlum wattaki dawatal mazlum fa inna fa inna laysa bainaha bainal lahi hijab ba da shamake tsakaninta da Allah madaukakin sarki al-kisisatu samina ar-ruki wa taqaddum wani abu na musamman da halaye suka keɓanta da shi a musulunci shine ar-ruki wa taqaddum eh ɗaukaka da ci gaba halaye na musulunci babu maganan a ce wanda ya kwatanta su ko ya aiwatar da su wannan ya zama wani ke dahuni ko ba gidaje ko mara wayewar kai ko wani abu mai kama da haka a'a mai munanan halayen shine ke dahuni shine ba gidaje shine mara ainihin ci gaba halaye na gari su suke wanzar da mulki ne ko ɗaiɗaikun jama'a a cikin harkoki a dade ana yi ai sai gaskiya ko ana musallar magani sukan faɗi wannan ko da yake su ɗin ba lalle bane su iltizamin abin da suke faɗa amma dai makirci ne irin na mutane da ƙoƙarin tarko ne kaji wannan kasan gaskiya ne to sai dai kuma madmun ɗin ba lalle bane zama haka fabaka al'umami wanzuwar al'ummomi wato su daɗe baka duk abin da yake na duniya aka ce baka ko hulul ko dawam ana nufin daɗewa wanzuwar al'ummomi wa huludul hadarati mabniyun alal akhlaqil fadila da kuma dawwamar ainihin ci gaba na al'ummomi hadara shine ci gaban al'umma wata al'umma ta bunƙasa ta ci gaba ta samu ɗaukaka kamar yadda addini al'ummar musulmi suka samu ɗaukaka suka samu ci gaba suka samu buwaya da rinjaye a lokacin da masu Allah su sama ya asasa wani addini zuwa wasu ƙarnoni da yawa to dawamar hadarat ci gaban al'ummomi mabniyin alal akhlaqil fadila abin ginawa ne a bisa halaye na gari wato mana an aiwatar da halaye na gari to wannan yana lamun cewa al'umma ta ainihin daɗe tana cikin yanayi na walwala yanayi na ci gaba da ɗaukaka da bunƙasa wal'akhzi bil fada'il zakiya da kuma riko da halaye na gari tsabtatattu tsarkakakku fada'il jami'i na fadila shi ne dai wani hali wani al'amari wanda ke nagari na kwarai wa zawalul umam gushewar al'ummomi wa fana'ul hadarati da kuma karewar ci gaban al'ummomi rajin ila fasadil akhlaq yana komawa ne zuwa ga bacin halaye wani abu ne wanda duniya ta shaida shi ta ganshi a daɗaɗɗen tarihi da kuma na kusa kuma har abin da ake ciki a halin yanzu daular rumawa da ta farisa da waɗanda suka gabace su can da daɗewa da wanda suka zo a bayansu duka abin da ya ragargaza su ya rusa su shine zalunci da munanan halaye da ne munana ayyuka irin nasu Allah tabaraka wa ta'ala ya dubi gurɓacewar al'ummomi sai a aiko manzo sai ya zo da muƙawimat na gaskiya ginshikai har sasai na gaskiya na ainihin samun tsira da ci gaba wadda ke ginuwa akan tsarin Allah na addini da shari'a da halaye na gari na adalci da amana da ihsani sai a shimfiɗa wannan sai a kakkaɓe wa'yancan in ba haka ba kafin zuwa addinin musulunci ai daular romawa da ainihin farisa suna da ainihin tasiri sosai to amma hakanan sarakuna akwai manya-manyan sarakuna da ƙanana waɗanda suke sun shimfiɗa zalincinsu amma da Allah ya kawo gaskiya tsarin da ya zo da gaskiya da halaye na gari cikin ɗan gajiyar lokaci aka kakkaɓe su aka kawar da su to haka nan yanzu haka abin da ke kawo kullum tashe-tashe hankula a ƙasashe a yi juyin mulki a nan a can a yi ko kuma ana ta zanga-zanga ana ta kaza duk ba rashin halaye na gari ba ne ba rashin adalci ba ne ai shi ke jawowa yayin da aka tsaya aka assasa mulki da shugabanci bisa adalci wanda ɗaya ne daga cin halaye na gari bisa amana ko bisa kamewa to wani ma ba zai samu damar ya yi gunaguni ba ballantana har abin ya yi ƙarfi ya yi tasiri ya yi naso ya yadu har ya zo ya zama guguwa ya ainihin kifar da ainihin hukumar ko kuma ya tashi hankalinta da hankulan al'umma ba abubuwa su taɓarɓare to amma idan halayen shugabanni da sauran sassa na al'umma sun ɓaci to kowane wuri sai zama ba daɗi kamar yadda muke rayuwa akasari a cikinsa a ƙasar da masauran akasarin ƙasashe na musulmi yanzu har da waɗanda ba na musulmin ba musamman ma dai musulmai wa giyabul ya ce wa fana'ul hadarati rajin ila fasadil akhlaq kuma karewar ci gaba na al'ummomi yana komawa zuwa ga bacin halaye ne wa kharabid dama'ir da kuma rushewar zakata dama'ir rushewar zakata in zakata suka zama babu wani abu da suka kunsa sai kwaɗayi sai buri na duniya sai san kai da sauran abubuwa irin waɗannan to wannan kuma shine ke jawo a yi tasarrufin da daga ƙarshe zai jawo ainihin gaba ɗaya ma a rasa ya zama an fasa kowa ya rasa wagiya bil adabil fadila da fakuwar laduba mafifita ‘yan sun ɓace babu al'akhlaƙul misaliya yawa al'akhlaƙul waƙi'iyya babu da ƙulu sadiƙul masu alaihi salam manzo Allah ma'abocin gaskiya abin gaskata alaihi salam ya ce la ƙaddasa Allah ummatan لا يأخذ ضعيفها حقه من شديدها ولا يتأتئه yace la qaddasa Allahu ummatan Allah ba zai tsarkake Allah kada ya tsarkake al'umma Allah kada ya tsarkake al'umma la yakhuz da'ifu haqqahu la yakhuz da'ifu haqqahu min shadiriha al'umma da ta zama mai rauninta ba zai sami haƙƙinsa ba zai karbi haƙƙinsa ba daga mai ƙarfinta idan mai haƙƙi in shari'a ce ta gaurayo mai haƙƙi da mara ƙarfi to dama mai haƙƙin sai dai mai ƙaramin ƙarfi mai haƙƙin sai dai ya haƙura kawai hakanan mai mulki mai dukiya duk da wanda ke da ƙarfi to kawai ba za a ja da shi ba wanda yake gaba da adalci gaba da ainihin haƙƙi gaba da gaskiya to annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar Allah ya tsarkake al'ummar da ta zama haka Abubakar radiyallahu anhu lokacin da aka aka mubaya'a da shi sai yake huduba yake jawabi na ainihin gabatar da kayansa ko kuma bude ainihin fage shugabanci yana a cikin bayanan da yake yake shine yake cewa wanda yake mai ƙarfi ne a gurinsa wato mai rauni ne in ya taba haƙƙin wani har sai an cire haƙƙin mai raunin an bashi to sai ya koma ga ƙarfinsa ba wani wanda ƙarfinsa zai hana wato a ɓaci haƙƙi daga gurinsa a mairo mara ƙarfi mara haƙƙi kuma a mai haƙƙi ko mai rauninsa kuma yana da ƙarfi har sai ya karɓi haƙƙinsa wato kai mai ƙarfi in ka taɓa haƙƙin mara ƙarfi to ka zan mara ƙarfi yanzu abin ya juya shi wancan mara ƙarfin da ka dubi rashin ƙarfinsa ka zalunce shi to yanzu shi hukuma za ta tsaya a bayansa to ka isa sosai an karɓa masa haƙƙi yawa shi mai rauni yana da ƙarfi sai ya karɓi haƙƙinsa daga wurin mai ƙarfin da ya zama mai rauni yanzu sai an dawo masa da haƙƙi saboda ka kowa ya san yadda ƙa'idar take to ka'ida ce ta gaskiya kawai inda an kama gaskiya shi kenan sai wannan yayi amma idan ya zama akwai waɗansu manufofi daban an samu harabar dama'ir zakatan suna kallon girman mai mulki ne kawai ko mai dukiya ko mai kaza ko mai kaza to shi kenan sai a take haƙƙin wanda duk ake gani an take haƙƙin ba wani abu zai faru sai lahira wala yuta ati'uhu kuma ba zai ma iya tuntuɓarsa ko ya waiwaice shi ba akan haƙƙin nasa ba zai karɓi haƙƙin daga mai ƙarfin ba kuma ba zai ma iya ainihin waiwaitarsa da neman haƙƙin nasa ba kaga misali wannan yana faruwa da yawa wato a ce aiwa ne ba za ma ka iya ja da shi ba yanzu akwai mutanen da sai bayan sun samu ƙarfi sai su kama zalunci kuma saboda a yanzu tunda yana da kuɗi maƙudan kuɗi ko yana da babban matsayi to duk abin da ya dole a haƙura a bar shi irin waɗanda ya san kaman za a gwada ƙwanji ƙarfin su ya zo iri ba zai taɓa su ba amma dai waɗanda suke ba su isa ba to kawai duk abin da ya yi musu shi kenan to wannan kaga al'ummar da ta zama haka wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar Allah ya tsarkake ta a wadar ruwaya ta ibnu majah yake cewa kaifa tuqaddasu ummatun la yukhazu ni da ifiha min qawiha ta ya za a tsarkake al'umma wacce ba a kwacewa mara ƙarfi haƙƙinsa daga mai ƙarfi ai al'umma ba za ta yi gyaru ba ba za ta samu ci gaba ba za ta samu ainihin dorewa da ɗaukaka ba to Allah ka ba mu ikon komawa zuwa ga adalci da kuma gaskiya ina ummatun zalila da'ifa khasira irin wani al'umma wacce za ta zamanto kawai mai ƙarfi ya danne mara ƙarfi ana rayuwa wato irin abin da ake cewa wato ƙanunul ghab doka irin ta sarkoki irin ta duhuwa duhuwar daji wanda ya fi ƙarfi game da dabbobi suke wanda ya fi ƙarfin wani sai ya danne shi ba shi kenan ba haka suke to ya zama haka al'umma za ta zama al'umma zalila wulakantacciya da ifa mai rauni hasira tababbiya maghluba wacce ake rinjayarta mutaakhira wadda take ci baya to ka kenan wayan ai zalunci da misali 'yan siyasa ko masu mulki za su yi da sauransu su ce bari su yi aiki amfani da wayansu ko saninsu ko ƙarfin iko wannan ba hankali ba ne ba kuma ƙoƙarin tabbatar da mulki ba ne ba ƙoƙari ne na kawo ci gaba ba tuka ne da warwara in sun tsaya gaban jama'a sun ce za mu kawo muku ci gaba da kwanciyar hankali za mu inganta tattalin arziki za mu yi kaza za mu yi kaza za a inganta ilimi za a bayan ka cuci jama'a za ka inganta ilimi to wani ilimi kenan hakan ina ilimi zai inganta ga mayunwata ga mabukata ɗalibi ya je ba yunwa tana rarakar cikinsa da tunani problem ya yi masa yawa misali yaushe zai ɗauki darasi yaushe zai iya warware formulolin karatu mai sarƙaƙiya na lissafi da sauransu ya ba zai yi ba to kaga kenan shi ma kuma san da yake faɗa ma ya san ƙarya yake yi ya san ƙarya yake yi wani ko gurin zaman da ɗalibin zai zauna hankalin zai kwanta babu ba shi ba a zauna ko abin nan benci ko kujera babu matsala ta yi yawa ba kayan aiki ba malami ba malamin shi ma an yunwace yake cikin bukatu yana cikin aji amma hankalinsa yana tan wani guri kafin ya zo a haka yake kuma haka nan har ya tafi to ina ilimi zai bunƙasa to haka ne duk za mu yalwata za mu inganta tsarin lafiya to lafiya mutane ba su ci sun koshi sun samu abin nan natsuwa a zakatansu ba jininsu ya kewaya da nishadi ba to wace lafiya za ta inganta a tattare da su ba abinci mai gina su ne fa suke ce akwai abinci mai gina jiki akwai mai sa nishadi akwai kaza da kaza to duk gaba da sun rike to ta ina lafiya za ta inganta kaga kawai yaudara ce to saboda ka al'umma ce da za ta zama ta ci baya kurin to Allah ya shiryar da mu da waja an shekul islam ibn taimiyya ya zo da gautaccen musuluncin nan na musulun gautaccen malamin musulunci ibn taimiyya wasu yan bida suke cewa kaji wai mutum ne ake cewa shekul islam suna ganin akwai guluwi a ciki amma duk abin da ake nufi babban malami ne wanda ya yi ƙoƙari matuka a sassa na ilmumuka addinin musulunci ya yi abin da ya sosai kuma haka ne ya bar littafi sama da littafi ɗari uku ibn taymiya rahimahullah malamai da yawa ma sun yi rubutu musamman akan tarihin rayuwarsa yadda yayi gwagwarmayar ilimi da da'awa da kuma fada da bid'a da kuma jihadi jihadi da kafirai su Allah ya taimake shi fannoni da yawa ya taba ilimi rubutu sannan jihadi sannan gwagwarmaya da yan bid'a bid'a irin ta sufanci da bid'a irin ta falsafa duk ba wanda bai taba ba kuma ba inda bai ta'alifi a ciki ba bi haƙƙin aka ce shehul islam ya cancanci wannan Allah gafarta masa yana cewa inna Allah yuqimu ad-dawlata al-adilata wa in kanat kafiratan wa la yuqimu ad-dawlata az-zalimata wa in kanat muslimatan Allah yana tsaida ko yana tabbatar da daula mai adalci ko da kafira ce za ta jima tana ainihin tafi da al'amuranta ba tare da tasgaro ba wannan bayana nufin halaccin gudanar daular a bisa kafircin ba ne ba amma sunna ce ta Allah cewa a rayuwar duniya duk wanda ya bi muƙawimat na samun nasara to zai same ta na wani lokaci in duniyar ya zaɓa to duniyar zai samu rabo abinda Allah ta'ala wato ya nufa man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid yawa to um, da ƙarshe tunda ba maganar lahira in lahira ta zo kuma bai da komai amma dai a duniya zai samu sakamako inda za a gane misali shine yanzu misali idan wani ya samu daji ya sari gona ya sassabe ya yi duk abin da ake yi amma ba ma guje ne amma dai ya yi sassabe ya share gonar ya yi huda ya yi shuka ya yi noma ya sa taki ya tsare duk abin da ya kamata ya tsare sunan Allah ta duniya Allah ta baraka wa ta'ala zai ba shi amfani gwargwadon yadda sunnar ta gudana ko ba haka ba ne yawwa amma a lokacin da wani mutum musulmi ne shi ko da alaramma ne shi ko da shehi ne shi ko da wane ne kawai ya ce a to ai mun kan tunda na Allah ne mu alulahi ne wa khasatuhu sai ya samu wata gayauna ko ya samu wata yar gona ko saben kisa saben kirki ma bai mata ba da ciyawa da hake da komai ya barta ya zo ya doddofa na shuka da dashe a ciki ya je ya ce bari ya zauna ya addu'a ko aikin da ya kamata ya bai yi ba da sauransu to natija za ta zo yadda ya kamata aga natija ba za ta zo ba ko da zan ba zai samu komai ba saboda shi bai yi komai ba ko kuma ya samu ɗan kaɗan saboda ɗan kaɗan ya yi to sunar duniya haka take to hatta harkoki shi ya samu muke ganin ƙasashen turawa waɗansu arna waɗanda suka tarbiyyanci al'ummominsu akan halaye na mu'amala ko din duniya suka tarbiyantar da su a kai amma dai akwai gaskiya akwai mu'amala ta gari da sauransu daga shugabannin har na ƙasa to suka ga an daɗe ba su da ringimu da yawa yanzu misali akwai wani babban malami a ƙasar abin a masar abdulhalim wais babban malami ne a jami'ar azhar yana wani littafi mai suna daulatul haditha wanda a ciki yake tattauna irin matsalolin ƙasashen musulmi da yadda aka ɗaiɗaita suke a ɗaiɗaice yan tsukutsuku haka amma ga rigingimu da sauransu da yawa duk da cewa akwai makirci na turawa da sauransu to amma su musulmin abin da ya jawo wannan ai sakin hanya da suka yi tun farko shi ya jawo wannan ko ba haka ba ita ma ka duba misali manyan kasashe irin su france irin su germany irin su italy su misali spain birtaniya da sauransu manya-manyan kasashe ne wanda suke manyan gwamnatoci kuma suna da yawan jama'a amma da wuya ka ji an ce maka nan sun ce za su balle ana ta rigima ana ta fada kuma harkokinsu na gwamnati da na kasuwanci da yanayin zaman ƙasa abubuwa suna tafiya ba za matsala irin ta lantarki kaza da kaza me ya jawo wannan abin da duk ake yi a can za a iya yi a nan to amma misali ba halaye na tsarewa za a iya kafa lantarki ya zauna daren da kamar yadda yake zama a birtaniya misali ko a wani wuri in za a yi amfani da hanyoyin da su ma suka yi amfani da su to amma ba amana da adalci da zai sa a yi hakan anan ko ba haka bane to kaga a duniya sai abin ya zama su sun samu wuta mu ko ba mu da ita sun samu ruwa ba mu da shi sun samu tsayuwar kasuwanci da harkokin gwamnati ba mu da shi dan me dan sun fi mu kiyaye mukawwima da za su sa a samu wannan duk da cewa kafirai ne mu ko musulmai ne to shine abin da shi samu yake nufi ba wai Allah zai yarda da su bane ba haka to amma misali saboda sun kiyaye sababan waɗanda Allah ta'ala ke bada sakamako ga wanda ya kiyaye su amma wanda ya ce a shi bari ya rike carbi bari ya yi addu'a wajen samun nasara amma ya bar shari'a ya bar ainihin sababi na gaskiya ba zai nasara ba shi abin da yake nufi wala mu daulata zalimata wa in kana muslima amma ba zai tabbatar da daula ta zalunci ba ko da musulma ce tarihi ya tabbatar da cewa daular andalus wacce sahabbai suka assasa ta da manyan tabi'ai kuma tun shekaru kamar 300 kamar da zahabi yake cewa tana gudana kamar daular musulunci lokacin daular abbasiyya don sun yi lokaci guda ana jihadi ana shari'a ana komai duk da cewa ga ta can tana tare da tana makotaka da kasashen turawa kafirai kiristoci da maguzawa da yawa amma ta assasu sosai yadda ake bukata don me don waɗanda suka assasa ta sun tsayu a kanta to amma daga bayan karni ukun nan saboda bunƙasar mulki da tasan arziki sarakunan da suka biyo ba sai suka rage kula sai suka ƙara buɗawa fara buɗawa kansu wajen jin daɗin rayuwa suka rage kula da addini ana tafiya sannan a hankali to kafin a daɗe a takaice takaitawa kafin zuwa ƙarni takwas na hijira misali ai kaga gaba ɗaya sai aka zo aka fatattaki musulmai ma daga gurin yau ƙarni sama da biyar zuwa shida musulmai ba su da wata ɗuriya ba su da wani tasiri a gurin ba wani abu ne ya jawo sakaci da rashin kula da abin da ya waje ba a kula da shi shine ya jawo to kaga su musulmai sun yi sakaci aibi ya same su illa ta same su rugujewa ta same su su kuma misalin kafiran sun zo sun rike abubuwansu sun samu ci gaba zuwa wani lokaci ba da wama zai ba dorewa zai ba to kike tsammani muminin da Allah ya masa alkawarin uqbad da duniya da lahira in ya tsaya ga imanin ga musuluncin kuma ya bi sababai na gaskiya abin baya bin wai kai musulmi ne ko ba musulmi ba ne sunna ce ta Allah musamman idan aka bi sababi na gaskiya to Allah zai taimake ka amma kana musulmi ba yi gaskiya ba yi daidai ba za ka ga ba daidai ba wannan ka'ida ce duniya da lahira shi kuma wancan ba musulmi ba ne amma in a harkoki na duniya da Allah ya sanya sababinsu in an bi shi za a samu kyawun sakamako zai iya samu duk da wannan ba yardar Allah zai samu ba shi musulmi kuma an ya bi zai samu yardar Allah abinda suke tambiya akai kenan shi kafiri in ya bi hanyoyin ɗaukaka da bunƙasa a duniya zai samu zai iya samun ci gaba na istidraji zai iya samun ci gaba na sakamako a rayuwar duniya amma babu yardar Allah da ƙarshe dai wato Allah zai dammara shi saboda kafircin da yake da shi yawa to amma shi musulmi idan ya bi hanyar da ta dace Allah zai dawamar da shi zai ba shi ci gaba a duniya kuma zai samu yardar Allah ya samu sakamakon Allah a lahira kaga sun bambanta kenan to da a ce musulmi ya kasa gane wannan a kasuwancinsa a mu'amalarsa a mulkinsa a siyasarsa a komai ya koma yana yin aiki da son zuciya da munanan halaye da zalunci ya taɓarɓarar da rayuwarsa ta duniya da ta 'yan uwansa da kuma rayuwar al'ummarsa kuma yana da awar cewa ai shi musulmi ne wannan abun takaici ne Allah shirye da mu walillahi darul qa'il madalla da fadin mai fada Allah ne ya san matukar kyawun zancen mai zance shine lillahi darru fulan wani yayi magana Allah ne ya san matukar kyawun magana da yayi Ahmad Shauki kenan Ahmad Shauki Amirul Shu'ara shine ya fada innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa'inhumu zahabat akhlaquhum zahabu da yawa akan sa wawun kafin innama wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa'inhumu zahabat akhlaquhum zahabu innamal umamu wa innamal umamu kuma al'ummomi tabbatar su shine al akhlaq halaye nagari ma baqiyat matakar sauran akwai wanzuwar halaye nagari to za su wanzu yawa ma'ana al'ummomin za su wanzu matuƙar halayen wato sun wanzu wa inna mal'ummin tabbatar al'ummomi ɗore wasu to halayensu ne ma baƙiyar matuƙar halayen sun wanzu suna nan yawwa daman tarin kuɗi ba shi bane matsala yanzu inda a ce magana tarin kuɗi ne a ƙasan nan misal da ƙasashenmu da za a samu matsala me yasa ba a samu irin wannan matsaloli ba lokacin da babu kuɗi al'ushirin na yanzu zamanin da ake faɗan su sardauna su waye su waye misali kuma ake zaune lafiya ba bukatar ba duwannan abubuwan tashe-tashen hankula saboda suna kokarin kamantawa akwai kudi ne irin wannan babu shi to amma saboda akwai halaye akwai tsari sai aka zauna lafiya yanzu kuma kudin ga ambaliyar kudin ya yi yawa ya yi yawa amma halayen sun ɓaci sai zama bai wadatar ba to kaga halayen su ne wanzuwar fa'inhumu zahabat akhlaquhum zahabu idan sun kasance halayensu sun tafi sun gurɓace zahabu to su ma sai su tafi sai su gurɓace wannan kuma aka dalilai na shari'a da kuma dalilai na abin da ake bibiya ainihin tarihi da kuma yau da gobe don su tabbatar da wannan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin bayinsa waɗanda za su yi riko da tafarki na imani da kyawun ayyuka da kyawawan halaye Allah ya jibince mu ya jibince zuriyoyinmu da al'ummarmu Allah ya tsare mu daga dukkanin fitintuna zahiri da baɗini na ji lokacin ya aiko yawa Allah ya mana afuwa Allah ya gafarta mana da za mu tsayanin gaba ta gaba ita ce alama ta husnul khuluq alamomi na kyawun halaye to Allah ka nuna mana ka ba mu iko na karantawa ko ka ba mu iko na aikatawa Allah ka ba mu iko na ta'awuni akan wannan wannan janibin tsakani da Allah eh, da yawa mu almajirai ne da yawa mu yi kokarin yada wannan mu a kawunan mu mai kokarin ganin muna aiki da abin da muke karantawar kuma dinga jan hankalin juna idan mu zama misalai misali je kaduna alhairi yawa a duk inda muke kada mu ce ai duniya yanzu kan ta gurɓace saboda haka in ka gyara ma abin saurar sun ɓata a'a yi abin da za ka yi Allah tabaraka wa ta'ala yana sane da kai kuma shi ya san yadda zai sanya tasirin abin da 'yan uwa nagari masu alhairi suke yi kuma sauran abin da muke gani na sauran alhairin da ya saura ɗin ma'ai albarkacin mutanen kirkin ne ko ba haka ba yawa inda a ce tun da jimawa wasu ce to ai gaba ɗaya ma harkar nan ta gurɓace a daina wa'azi a daina karatu a rufe makarantu ba islamiyya ba makarantar soro ba to kana jin za mu zo mai wannan yanzu to haka za mu cije mu dage yawa suna ja ana ja ai jihadin kenan yawa to sai kaga in Allah ya so farko an samu yardar Allah da wannan abin da ake yi sannan kuma tasirin insha Allah zai samu a ajujuwa na dalibai kanana musamman a bada hankali da kulawa ko lissafi kai karkace ani malamin boko ne shikenan a boko zaka tabbata ka fara ka kare ya kamata ka bada gudumawa gurgurda abin zaka iya saboda haka ka san yadda zaka yi squeezing wato ka dan sama wa kanka dan wani lokaci ko ya yake ko minti biyar ne uku a darussan ka ka dinga jan hankalin yara kana nuna musu kyautayi na halaye musulunci insha Allah wani yana da tasiri Allah datar da mu Allah mana afuwa wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik